أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan wa barka mu da saduwa a wannan yammaci mai albarka yammacin ranar alhamis tara ga watan jumadal ula shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar shugaba alayhi salatu wassalam wacce zo daidai da ashirin da uku ga watan nuwamba na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya a cikin wannan darasi namu na littafin kitabul kaba'ir wanda alhafiz abu abdullahi zahabi ya rubuta shi wannan shine zaman mu na saba'in da tara kuma za mu tashi daidai kan alkabiratu sadisati wa sittun kabira ta sittin da uku ita ce al'amnu min makarillahi jin aminci daga tanadin Ubangiji, mutum ya rika ji a zuciyar shi tamkar shi kawai ya hayi shi kenan. Mutum yana ta aikata sabo amma kuma ya ƙi tuba ganin cewa ko don Allah ya buɗa mishi a lamarin duniyarsa ko don Allah ya ba shi wani abu na mulki a hannunsa ko Allah ya haɗa shi da wasu manyan mutane wanda suna dafa mishi baya shi kenan sai mutum ya rika aikata abin da ya ga dama kuma ya rika ganin tamkar shi daidai yake ko da ya san cewa ba daidai din yake yi ba amma kuma ba zai tuwa ba saboda yana ganin ayin an je lahiran ma shi babu wani abin da zai same shi wannan din babban zunubi ne qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan Allah yana bada labari game da mutanen da suka gabata al'ummatan da suka gabace mu hatta ya zafar ma utu a sudrahun bagdatan wato Allah yana ba da labari ne kamar yadda na faɗa game da mutanen da suka gabace mana al'ummatai har sai da ya zanto suna farin ciki suna alfahari da abin da aka ba su na ni'imomin duniya Allah ya ce a sudrahun bagdatan sai muka kama su kamo irin na azaba bagdatan wato ba zato ba tsammani ai a azabuna ai sai azabar mu ta kama su min haisu la yashurun ta yadda duk ba sa tsammani qala al-hasan al-imam hasan al-basri yace man wasa Allahu alaihi duk wanda Allah ya yalwata mishi arzikin sa nan duniya falam yara annahu yamkuru bihi amma baya ganin cewa ko tanadi Allah yake yi masa wato kamar gadar zari Allah yake masa fala ra'ayi lahu to wannan ba shi da hankali wa man qutira alaihi wanda kuma aka tauye mishi arzikinsa wato aka karanta mashi abin hannun shi falamar annahu yanzaru ilaihi amma kuma baya gani baya ganin cewa wato Allah ya yi mashi haka ne saboda ya jinkirta masa wani alheri da ke nan gaba fala ra'ayi lau shi ma wannan babu hankali gari shi kuma qara hadhihi al-aya sannan sai Imam Hassan al-Basri karanta wannan ayar hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun وقال سننسيتي مكر القوم ورب الكعبة ice an yi wa yannan mutanen gadar zare ne ina rantsuwa da ubangijin ka'aba ozo hada tahun su ma'ukizu an ba su dukkan abin da suke bukata na jin daɗin rayuwar duniya sannan sai kuma azabar Allah ta kama su Allah subhanahu ta'ala yana da salo-salo da yake bi da bayinsa akwai waɗanda Allah yake musu tit for tat in ka kyautata yanzu nan ka ga alherin kyautatawar nan da nan sai a gaggauta nuna maka alherin kyautatawar in ka muna na nan ma nan da nan sai ga an nuna maka munin abin da ka aikata din to waɗannan wata nau'i ne ta rahamar Allah da take bance su su waɗannan hakan ma da kayi ba daidai din ba a nuna maka wannan din alama ce ta cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana kaunar ka da rahama tunda hakan zai zama kamar wa'azi ne gare ka kamar wani mutum a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana karamin yaro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba goshin shi haka nan take kawai sai wani gashi ya tsiro mishi gashin fa mai yawa mai yawa sai ya zama kamar jelar doki haka a goshinsa shi kuma sai ya ki askewa ya ce saboda albarkacin hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba shi ana nan ana nan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya zamanin halifancin sayyidina Ali sai hawarijawa suka fito wannan mutumin sai ya bi su ya shiga cikin hawarijawa yana shiga cikin su kawai wannan gashin nan take sai ya zubi shine sai yan uwan shi da dangin shi suka kewaye shi suna mar wa'azi to a cikin wa'azin da suka mar suke ce mashi yanzu kai baka ganin wannan albarkar ta annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ke tare da kai kana shiga cikin waɗannan mutane sai gashi abin ya barka to yana ganin wannan da ya lura da wannan sai ce kai ai kuwa lalle haka ne daga nan sai ya tuba ya fita daga cikin kawar jawan kuma sai gashin ya sake dawo mai za ga wannan tit for tat kenan to akwai kuma waɗanda za su yi ta yin ba daidai din ba sai kuma Allah ya ta buɗa musu kamar yanzu an mun duba yanzu kafiran duniya irin irin su Bill Gates din nan irin su Elon Musk manya-manyan masu kuɗin duniya abubuwan da suke yi ya wuce duk yadda kake tsammani su dai dama abu na farko shine addini ba a gaban su yake ba ba zancen Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a harshen su tun dama su addini ma ba a gaban su yake ba ko da addinin kiristanci shi ma ba a gaban su yake ba dama za ga yanzu gashi ba ma su wa'ancan wanda su sun yadda sun kwashe kayan su daga rahamar Allah ba a'a ba ma su ba wanda yake kiran kansa ɗin ma musulmai yanzu ka shiga social media ka ga irin fitsarancin da ake yi mana abin da wata irin musulman za ta rubuta ko ta tura a facebook ko tiktok kai ka yi tsammanin cewa tun da ake ba taɓa yin musulunci a gidansu ba irin wata fitsarancin da ake yi kama duk da haka sai ga allah ya jinkirta wa mutum yana baka ci yana baka sha sai ga Allah ya yalwata wa mutum ma arzikinsa to wannan shi ake kira istidraji na ubangiji Allah yana yi wa mutum shigo shigo ba zurfi ne har sai mutum ya gama tsammanin cewa wannan abin da yake yi din ma fa ba komai bane tunda wani ai zai ce a to in dai hanyar da nake kai din wannan abin da nake yi ba daidai bane to dan me kuma gashi nake da wadata wannan yakan sa wasu ma har su yi saban Allah wanda zai ce ah to yaya mu muna bin Allah kuma ga rayuwar mu kullum a cikin kunci ga wayannan kullum suna saba wa Allah kuma Allah yana yalwata musu to Allah yana yi musu istidraji ne kamar yanzu zaka ga ga kungiyoyin yan luwadi ga kungiyoyin yan madugo ga kungiyoyin masu canjin jinsi namiji ne an haife shi a matsayin namiji ya girma a matsayin namiji ya balaga a matsayin namiji amma sai ji a canza mar halitta a mai da shi mace a yanke mazakutar a dusamar wasu abubuwa a wurin sannan kuma ƙirjin shi a sa mishi komai da komai irin na mata siffar jikinsa saboda wasu allurai da operation da za a mar komai da komai na shi kai sai ka yi rantsi cewa wannan mace ce ko kuma mace wasu za ta je ita kuma a yanki abin da ke kirjin nata sannan kuma a yi mata wasu allurai sai ta dawo tamkar namiji har da gemu da gashin baki da komai to su ma wayannan yanzu suna da ƙungiyoyinsu a ƙasashe kuma da dama fa don hatta a wannan world cup ko menene wanda aka yi kwanakin baya a wata ƙasar musulunci ina jin qatar ne eh har sai suka hana irin wayannan mutanen yan LGBT shiga kasar saboda yanzu abin ya zama wani babban abu a matsayin mutum na shugaba a cikin al'umma har tsoro yake ji ma a yi mar tambaya game da wayannan mutanen kai yanzu ba ka isa ka fito ka kushe su ba matakai ga hatta fadar fafaroma ma ta ce musu a'i har aure suke yanzu a coci masu irin wannan abubuwan amma ga shi nan sai ga duk Allah ya jinkirta musu وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكر أولك سيدنا عقبة بن عامر يدل على دن أمر رضي الله عنه daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ra'aita Allah yu'til abda ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asiyatihi idan kaga Allah yana bawa bawa duk abin da bawan ke so Allah yana bashi wa huwa muqimun ala ma'asiyati kuma mutum yana nan yana ci gaba dai da saban Allah dai da yake yi yana ci gaba dai bai daina ba kuma duk da hakan Allah yana bashi duk abin da yake so fa inna ma zalika minhu istidraj to wannan fa ba komai bane daga Allah sai face istidraji Allah yake mishi shi ne nannadewar azaba Allah yake mishi ana nannade shi ne a cikin azaba sai daga ƙarshe kawai sai Allah ya kama shi da azabar kamun da ba zai iya kubcewa ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan sai kuma ya karanta wannan ayar falamma nasu ma zikiru yayin da suka mance abin da aka tunasar da su wato suka ki aiki da shi fatana alaihim abwaba kulli shay'in Allah ya ce sai muka buɗe musu kofofin kowanne abu na ni'imomin duniya hatta idza farihu ma utu har sai da ya zamto suna farin ciki suna alfahari saboda abin da aka ba su Allah ya ce akhadnahum baghtatan sai muka kama su a raɓe wato muka kama su ba zato ba tsammani fai za mu mublisu yayin da kuma wannan kamun ya musu tsanani fai za mu mublisu sai da suna ɗebe ƙauna suna ɗebe ƙauna daga kubucewa daga wannan azabar mai tsanani din al-iblasu abin da ake nufi da iblas din al-yasu minan najati shine ɗebe ƙauna daga samun tsira inda wurudin halaka yayin da halaka ta riga ta gangaro wa mutum wa qala ibn abbas sai na abla dan abbas sai ce ay sumin kulli khairin ay sun ɗebe kauna daga kowane irin alkhairi wa qala zajjaj imam zajjaj ce al-mublisu abinda ake nufi da al-mublisu shine ash-shadid al-hasrati shine mai tsananin ɗebe kauna al-ya'is al-hazin mai ɗebe kauna daga samun rahama al-hazin mai tsananin bakin ciki wasu al'asar ya zo a cikin labarai na magabata inna wula ma makira bi iblis cewa da lamarin yake yayin da aka yi wa iblis wannan kamun nan da aka yi mishi wa kana minal mala'ika a wannan ruwayar an ce ya kasance daga cikin mala'ika amma kuma gaskiya hujjoji mafi ya karfi sun tabbatar cewa iblis bai taba zama mala'ika ba yana ya dai kasance yana tare da mala'iku din da suka jibrilu wa mikalu yamkiyan yayin da mala'ika jibrilu da mala'ika mika'il sun ga abin da ya samu iblis Allah ya tsine mar ya ya kore shi daga rahamarsa sai suka rika kuka wayannan mala'ikun guda biyu fa qala Allah azza wa jalla sai Allah sai Allah mai girma da dauka ya tambaye su ma lakum atamkiyan me ke gare ku kuke yin kuka ya tambaye su ba dan bai sani ba qala sai suka ce ya rabbi ya ubangiji ma na amanu makaraka ai ba ma amincewa kamun azabarka faƙar Allah ta'ala sai Allah maɗauki sarki ce musu haka za kuna la ta'amana makan ku kasance a haka nan ɗin kada ku sakankanci daga ainihin kamun ubangiji kamun azaba na ubangiji وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر أن يقول وذا الله صلى الله عليه وسلم جل جرما مطعين ya kasance yana yawaita faɗa yana cewa ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik ya Allah ya mai jijjiwe zukata ka tabbatar da zukatanmu bisa addininka faqila lahu sai aka tambaye shi ya rasulullah ya ma'aikin Allah atakafu alaina shin mu kuke tsora cewa azaba ko wasu cewa daga addini faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن أي زكاة تنباي سنا hannun Ubangiji ne, yi ƙallibu ha kai fesha yana jujjuya zukatan yadda ya so. Za ka iya ganin mutum yau babban malami mai ilimi, amma in Allah bai taimake shi da dacewa ba, wata rana sai gaji ya furta magana irin ta kafirci. kuma ya nace fa shi cewa shi daidai ne ya fito ba saboda girman kai da kuma goyon baya irin na mabiya sai mutum ya kasa tuba to daga nan kuma shi kenan sai halaka ta tabbata akan mutum kamar wanda mutum zai fito ya faɗi mummunar magana akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nemi cewa kuma ya tuba wannan abin da yayi din ba daidai bane akwai rashin ladabi amma kuma mutum sai ya ce a shi ba komai ko mutum ya ce ai tauhidi yake karewa ko wani abu wanda irin abubuwan da suke ta faruwa kwanakin baya wanda manya-manyan malama da yawa a ƙasar nan sun fito sun yi magana to kaga duk wannan istidraji ne kana kan daidai din in ubangiji bai so ka da dacewa ba kuma shikenan sai kai subutar baki subutar bakin kuma sai Allah ya tushe maka kuma hanyar tuba kada ganin tamkar kai a daidai kake to wannan shine abin da ake tsoracewa mutum fil hadisin sahih ya zo a cikin hadisi ingantacce inna ar-rajula la ya'malu bi amali ahli al-janna lalle wallahi mutum yakan iya yin aiki irin aikin 'yan aljannar hata ma ya kuna baina huwa baina ha ila zira'un har sai aka kasance babu abin babu abin da ke tsakanin shi da shiga aljannar face kamar zira'i guda wato ya kusa dab yake da ya mutu ya shiga aljannar fa yasbiqu alaihi alkitab sai abin da aka rubuta a littafin shi tun yana cikin cikin mahaifiyarsa aka rubuta wannan abin sai wannan abin ya riga ya akan shi fa ya amara bi amali bi amali ahlin nar sai ya aiki da aiki irin na 'yan wuta fiye da kulwa sai ya mutu ya shiga wutar saboda ka duk lokacin da ka gan kanka a cikin aikata abin da ba daidai ba ka gaggauta tuba in kai kuskure a matsayinka na malami ko a matsayinka na uba kada ka ji wani abu na girman kai wanda zai hana ka fitowa ka nuna cewa kuskure kai a yi haƙuri ko matarka ce ka san yau ka kun yi faɗa da ita amma kuma kai ne ba akan dindi ba gobe ka tuno cewa lallai kuwa ka fi da gaskiya cikin maganar nan to ka kira daga cewa ce i faɗan nan da muka yi da ke jiya kin fi da gaskiya da Allah ke haƙuri shikenan sai ka zauna lafiya amma girman kai da ake cewa rawanin tsiya to tabbas rawanin tsiyan ne domin idan kuwa shedan ya naɗa maka rawanin tsiyar a kanka sai ka riƙa jin ai kai ka fi ƙarfinka ba ta haƙuri ai tun da matarka ce ai ta Allah ya wajabtawa taimaka biyayya to kana nan kana nan ire-iren wayannan ƙananan abubuwan suka taru kuma a kanka sai su zama maka matsala kuma tsakaninka da ubangiji to haka nan balantana kuma tsakaninka da sauran mutane kun ɗan yi jayayya da wani akan wani abu ko akan wata matsala in kai malami ne to daga lokacin da ka gane cewa kai ne ba a daidai ba to ka fito ka ba da haƙuri musamman idan abin naku ya kai ga har sauran jama'a sun ji mabiyanka sun goyi bayan ka shi ma mabiyan shi sun goyi bayan shi in kai ne ba akan dide ba ko ka gano cewa ya fi ka gaskiya a cikin maganar ka fito ka same shi kai da shi ka ba shi hakuri kuma ka fito akan mimbarinka ko a wurin karatunka ka ba shi hakuri in ma wasu jama'a ne da kake ganin ba daidai suke yin wani abu ba kana ta aibanta su a kai daga baya sai ya bayyana gare ka cewa wannan abin nasu da suke yi daidai ne kai ne ashe baka fahimta ba to ka fito ka ba da hakuri ba wani abu bane ba don kuma saboda ka samu sauran laifukan da ka ɗauka ko alhakinsu da ka ɗauka ya zama ya saraya daga wuyanka ko ka samu sauƙi a ranar kiyama wa fi sahih al-bukhari ya zo cikin sahih al-bukhari an sahal ibn sa'ad ibn sa'idi radiyallahu anhu daga sayyidina sahar dan sa'ad as-sa'idi Allah ya dade shi an nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga manzo Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi ya ce in rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar ajiga lalle wallahi mutun yakan yi aiki irin aikin yan wuta wa innahu min ahli al-janna al-hali kuma shi dan aljanna ne gashi ne yanzu yana ta yin aiki irin na yan wuta amma fa dan aljanna ne wa ya'malu ar-rajulu bi amali ahli al-jannati wa innahu min ahli an-nar ya kai ganin kuma mutum kullum yana ta aiki irin na yan aljanna kullum shine a masallaci kullum shine kaza kullum shine kaza aiki duk irin na yan aljanna amma kuma dan wuta ne وإنما الأعمال بالخواتيم hakika lallai fa su ayyuka suna tabbatuwa ne da na ƙarshen cikinsu wannan aiki ne ya zama shi ne na ƙarshe a cikin ayyukanka yasa kullum muke roƙon Allah ya sa mu cika da imani Allah ya cika mana da kyakkyawan aiki Allah ya sa mu cika bisa kyawawan ayyuka albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar kissar malamin nan da na ji na taɓa ba ku labari ko wanda ya mutu a wurin yan bobi ya yi ta yin wa'azi na taɓa ba ku labarin mana a wani darasin mu ba taɓa gaya muku ba ya daɗe yana yin wa'azi gashi da zafi gashi da zafi yanzu nan ya ɗora ma kaulasa yanzu nan ya ɗora ma kaulasa don na ji kaulasa ɗin ne dama na sha gaya muku muna karatu in dai mutum nan da nan zaka ce wa mutane mushrikai nan da nan ka ce wa na kafiri wa na mushriki wa na kafiri wa na mushriki to kana nan kalmar sai ka dawo ana nan ana nan ashe suna da arjanu irin nasu na gado arjanun nan sai suka fara aiki a kansa sai ya zo yana cikin huduba tun da limami ne a masallaci yana cikin huduba ko yana cikin sallah yana karatun alkurani kawai sai su buge shi an yi rukuyar an yi rukuyar suka ki bayyana ƙarshe dai da ya koma gida ya je yana faɗa a ƙauyensu sai dangi suka ce mar aikuwa a zanen nan dole sai an gyara tsakaninka da su sai a maka sulhu kai da su hanyar sulhun kuma ita ce a yi maka girka a tambaye su mai suke so a ba su ita ake shi dukan abin nan ya dame shi a gaban mutane sai su ka da shi inda idan wannan ne shi kawai amur girkan ya tuba an yi girkan an gama ya warke ya tuba kaga wannan ma fa wani makirci ne na iblis kaga kararraga abu kaza fa saban Allah ne amma sai da ce bari yi bari yi kawai na tuba wannan ma wani makirci ne na iblis kawai shikenan ya je aka kira yan bori me ake bukata suka ce ayi da kaza da kaza da kaza da kaza ake bukata sai bari duk abin da suke bukata na shirka malam ya bada kuɗi aka sayo musu hada tamaru aka yanka wa arjanu tamaru ba bismillah arjanu suka sha jini an zo aka kwana ana garaya a kofar gidan su malam aka rufe shi da jan kyalle aka ta kiran manya-manyan arjanu da sarakunan arjanu masu hawa bori suka ta hawa suna faduwa fim sai can bayan sallar asubahi sai aka ce bari a buɗe shi ana buɗewa aka tarar ya mutu kaga tafiya ba ta yi kyau ba to innamal a'malu bil khawatim ayyuka ƙarshen nan nasu ƙarshen aiki ɗin nan to shi ne abu mafi muhimmanci ya zama a kan me ka mutu da wace niyya ka mutu a zuciyarka shi sa kullum magana da muke faɗa ɗin ko me tsakaninka da wani in dai har ya kai ga ka kwana da haushin wani a zuciyarka to ya ci riba a kanka ko me tsakaninka da wani yi ƙoƙari kai solving ɗin problem ɗin kafin lokacin kwanciyar baccinka in kai ne akan ba daidai ba je ka nemi yafiyarsa in shi ne akan ba daidai ba ya femar ku shirya shi kenan ya ji shi duniyar ma nawa take barantana kayan cikinta kada ya zama tsakaninka da makwabtanka akwai cutarwa ko tsakaninka da iyalinka akwai cutarwa ko tsakaninka da yan uwanka akwai cutarwa ko tsakaninka da mahaifanka akwai rashin kyautatawa in mutum ya mutu akan haka wallahi ko kafi kowa riko da sunna ko kafi kowa yawan haddar alqur'ani wallahi ba inda zai kai ka ba zai maka amfani ba in dai har ya zamto ka tafi lahira da sauran haƙƙin mahaifa saboda haka wanda yake da mahaifa a raye mutum ya kula sosai da wannan ka guji kuma dan wani abu ya haɗa ku da wani ko a social media ko a majalisa ko tsakaninku ana hira nan da nan ka kafarta mutum nan da nan ka cewa na mushriki mutum ya guji wannan wannan kaulasan din in ya je ya tarar da mutumin yadda kake tsammanin cewa mushrikin ne a gun Allah ba mushrikin bane to fa gunka gunka karman nan za ta dawo ko kai mutuwa irin ta shi wannan malamin ko kuma ka zo mutuwa ka yi mummunar mutuwa a cikin razani kana ihu saboda haka mutum ya guji yagun kalamai tsakaninka da al'umma وقد قص الله تعالى في كتابه العزيز قصة بلعام حقيقة الله سبحانه وتعالى يا بارك قصة أشكل لتافن شي مي جرمة قصة ننتا بلعام الأنباء ورا cewa wani malami ne daga cikin malaman da aka yi su a zamanin annabi Musa alaihi salam mutanen shi suka zo daidai lokacin da annabi Musa alaihi salam yana so zai kawo musu hari sai suka zo suka same shi cewa yayi addu'a mummunar addu'a akan annabi Musa da mutanen shi sai ce musu ya zai yi wannan addu'ar alhali kuwa shi wali ne annabi Musa kuma alaihi salam annabi ne mursali shi ba zai iya yin wannan ba aka yi aka yi ce shi ba zai yi ba kawai mutanen nashi suka biyo ta wajen matarsa to shi kuma Allah ya sa wato yana matukar jin maganar matarsa sai suka kawo mata hadaya ta karba sai ce amma kin ji kin ji abin da muke so ta ce a ba komai ku kyale ni shi ta je ku ta same shi ne bata gushe ba sai da ta sanya shi dole yayi wannan addu'ar wato ya kasance da malami ne shi wanda in aka yi mar tambaya kamar yadda ya zo a cikin isar isra'iliyat in ka duba cikin suratul araf isar tana nan in ya daga kanshi sama yana kallon lahul mafus a nan zai gano maka amsa bai gaya ma amma da ya zo yana yin wannan addu'ar akan annabi musa alayhi salam sai gashi ya zamto kuma mutanen shi sun kewaye shi suna amin amin yana addu'ar kuma sai ya zamto annabi Musa alaihi salam yake roƙawa alheri yana roƙawa mutanansa kuma sharri kamar dai addu'ar da Abu Jahal yayi a ranar yakin Badar Abu Jahal ya daga hannu yace ya Allah tsakanin mu da annabi Muhammad duk wanda yake kan gaskiya Allah ka taimake shi yace duk wanda duk wanda ya zo da abin da yake mummuna a wajenka abin da ba kai umarni da shi ba Allah ka kunyata shi a wannan ranar Abu Jahl ne wannan addu'ar ranar Badar du jama'a da suka fi soyuwa a gunka ya Allah ka dora su akan bakin su Abu Jahl ne wannan addu'ar ai basira basira an ta toshe malam ba abin da su ba zai ba to bal'amu dai yayi wannan addu'ar yana addu'ar sai mutane suka ce to ai mu kake roƙawa sharrin yace ai sai dai ku yi hakuri aikin gama ya gamu ni ma ba nufin kaina bane haka Allah ya so yana gama wannan addu'ar ka sai harshen shi ya zazzago har kan kirjinsa daga nan shikenan dama Allah ya faɗi tarihin aya cikin suratul araf din واتل عليهم نبأ الذي آتنا وآياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين wannan shine bar'amu dan ba'ura to daga nan sai mutane suka ce to yanzu tunda addu'a bata ci ba ya kake gani ce yanzu sai dai makirci kuma sai ce to ya zami yace to ku gaya wa matanku da ƴaƴanku ku caba musu ado su fita tsirara tsirara ku ce su shiga cikin sansanin mutanen Adam Musa duk wacce wani ba isra'ili ya kira ta kataki duk abin da yake bukata ta ji su inda suka fara aikata alfasha to ba za su samu nasara a kanku ba shi kenan kuwa suka yi ‘ya'yansu da matansu ado suka shigo cikin sansanin sojojin annabi musa alaihi salam kowa ya ƙi kula su sai wani mutum ɗaya ya samu wata yaji suna zina kawai annabi musa alaihi salam ya ana ta faduwa ana mutuwa ana ta faduwa ana mutuwa to shine sai sai ga malaika jibril sai je ga ya cewa ai wani ne dan wani daga zuri'a kaza shine yake yin zina shine wannan abin yake faruwa shine aka samu wani jarumi daga cikin mutanen annabi Musa din alaihi salam ya je da mashi ya je ya soke shi da shi da ita din duka ya soke su da mashi sannan ya daga sama shi kenan sai mutuwar ta daina amma da kawai sai raba ba kawai ake ta mutuwa sai da mutum sama da dubu hamsin suka mutu da wannan shine kissar bar'amu dan ba'ura wa annahu sullimal iman cewa shi an kwabe mishi imani ba'da ilmi wal ma'rifa bayan ya samu ilimi da kuma ma'rifa ذكر هذا كثير من المفسرين كابن كثير وغيره da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ambaci wannan kissar kamar ibnu kasir da sauransu raji'u in shita ka duba a cikin suratul araf in ka so wa kadhalika bursisan al'abid haka nan akwai wani da gina shi bursis wani mai yawan ibada ne mata al kufri shi kuma shi ma ya mutu akan kafirci shi ma bursis abin da ya faru shine mutum ne shi mai yawan ibada wasu mutane za su tafi jihadi za su fi yaki suna da wata kanwata su sai suka ce to wa za su ba wa amanar wannan yarinyar su ce aiko gawa ne mai yawan ibada wanda ko hulɗa da mutane baya yi a kai ta wajen shi shi sai aka je wajen shi aka nemi alfarma sai ce to yadda za a yi shi kenan a ɗora ta ita daga can kan bene shi yana daga ƙasa yana ibada shi ba shi ba ita ana nan ana nan sai shi ɗan ya zo ya raya mar ita ma ya raya mata cewa me zai hana lokaci lokaci ko ga ɗan yin hira shikenan tun baya kula ta ta kai ga da yana ɗan amsa mata suna ɗan gaisawa sai hira daga hira shikenan ta kai ga da har wata rana ya afka mata suka yi alfasha daga nan shikenan sai ta samu ciki da ta samu ciki ina jin ko har ta haihu ne birsis nan dai sai ya rasa yadda zai yi sai iblis ya zo mashi ya ce ah to indai dan wannan ne ai ba wani abu bane yadda za ka yi shi ne kawai ka tona rami ka binne ta da ita da nata shi kenan ba wanda ya sani ba wanda ya ganta da cikin ba wanda ya sana ta haihu kawai ka binne ta shi kenan labari ya ƙare da ya zo ka sai ya yi hakan da ya yi hakan ina jin ko a mafarki iblis ya zo mishi ya nuna mara hakan ko kuma dai a zuciya shi ya mishi wasu wasi ya kaga ya aikata hakan shi kenan sai ‘yan uwanta suka dawo da suka dawo daga gun yaƙi suka tambaya ina ƙanwarsu sai ce ai tun wajen wata kaza kenan shi bai sake ganin ta ba shi kenan sai suka tafi suka haƙuri suna ganin mutum ne mai gaskiya ai ba zai haka ba ba zai wani mummunan abu ba sai suka gaskata shi suka da cikin gari suka yi ta tambaya kowa ya ce ai bai ganta ba suka kwanta bacci sai iblis ya zo a cikin baccin kowanne sai yake nuna musu ai lalle fa kar ku yadda wannan malamin ƙarya yake kanwar ku dai ciki ya mata da ya mata ciki kuma sai ya je binne ta a waje kaza ku je ku duba za ku ganta kuma za ku ga jariri gari na wayewa sai babban sai ce kai jefa na yi wani mafarki na kaza na yi kaza sai karamin ma ya ce a ni ma wallahi na gani ya tafi ma na ni ma haka na gani sai shi ma na tsakiyar ya ce ni ma ku na gani duk abin da kuka gani a mafarkin ku ni ma na gani ƙarshe dai suka zo suka tona wannan gu sai ga gawa sai ga yarinya ga kuma abin da ta haifa ƙarshe dai wannan birsis sai ya faɗi gaskiya ya ce gaskiya zina yayi da ita kuma ga abin da ya faru ga abin da ya faru aka yanke bar hukuncin kisa an je za a rataye shi an tsire shi haka bai mutu ba sai iblis ya sake zuwa mishi ya ce mishi abin da za ka yi shine in dai kana so ka dace to ka kafircewa Allah yazo mishi a siffar wani nashi ko baban shi ne ko yayansa ne ko malamin sa da haka yace ai in dai kana so ka dace a lahira to ga abin da zaka faɗa shikenan sai sai sai sai kafirta ya faɗi wannan abu sai ya mutu a haka shi ne Allah ai Allah ya kawo kissar a cikin a cikin suratul hashim كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين kamar misalin shaitan yayin da ya zo ya ce wa dan adam ka kafirta yayin da dan adam in ya kafirta shi da kansa shaitan din ya ce inni bari umminka a to ni ba ni ba kai tunda dai ka kafir ka kafirta inni akafu Allah rabbul alamin ni ma ina tsoron Allah ubangijin talibai to kaga duk waɗannan kowanne ai amincewa tanadin ubangiji shi wannan ya je ya yi zina da niyyar in yayi ya tuba shi kuma wannan ya je ya yi wa annabin Allah mummunar addu'a da niyyar in yayi ya tuba sai ga abin da ya biyo baya waruya annahu kana rajulun bi misra an ruwaito cewa lalle akwai wani mutum da ya kasance a garin misra mutar zimul masjid mutumin koyaushe yana masallaci lil adani was sala saboda kiran sallah da kuma da kuma ita kanta sallar kullum yana masallaci wa alaihi baha'ul ibada tare da shi akwai kwarjini irin na bayin Allah masu yawan ibada wa anwaru da'a akwai kuma hasken nan na bin Allah akan fuskar shi farqa yawman almanara wata rana sai ya hau kan manara an san manara ko minaret a turanci wannan hasumiyar masallaci a wancan lokacin tunda ba loudspeaker hasumiyar masallaci ake hawa sai a je a kira sallah a nan saboda a jika ko ina da ko ina sai hau kan manara can hasumiyar masallaci ala adatihi bisa al'adar yadda ya saba kullum dama nan yake hawa lil azani dan kiran sallah wa kana tahta al manarati darun lin nasraniyin ya kasance a ƙasan wannan hasumiyar akwai gidan wani ba na sare wato mabiyin addinin kirista zimmiyin wanda kafirin amana ne fatsala a fiya to shi wannan mutum sai shaidan ya rinjaye shi ya yi tsinkaye wato ya leƙa cikin wannan gidan fara'a irnata sahibin dar sai ga yar ma'abocin wannan gidan wa kanat jamilatan ta kasance mace ce ita kyakkyawa tafta na biha sai ya fitinu da ita wata rakar azan sai ya bar kiran sallah wato ya yin kiran sallar wa nazala ilaiha sai ya sauko zuwa gare ta fa qalat lahu sai ta ce mishi ma sha'anuka wa ma turid menene sha'aninka ko me kake nufi me kake nema da ka sauko zuwa gare ni fa qala sai ya ce mata anti uridu ni ke nake nema ke nake nufi qala sai ta ce mishi la ujibuka ila ribatin ni ko ba zan amsa maka zuwa ga aikata zunubi ba wato ita bata yi da ta yi zina da shi ba qala la sai ya ce mata uzawiji uzawiji zan aure ki qalat lahu sai ta ce mishi anta muslimun wa abi la yuzawijni bika kai musulmi ne babana kuma ba zai aurar da ni zuwa gare ka ba qala sai ya ce mata atanassaru sai in koma addinin ki na kiristancin ayi arab da wuce ce mishi in fa'alta af'alu idan ku ka aikata haka ka koma addinin kirista af'alu ni ma zan yi dan aure ka fa tanassara li zawija biha sai koma addinin kirista dan ya aure ta wa qama ma'ahum fi dar sai dawo cikin gidansu ma ya dawo nan da zama falan ma kana fi asna'i zalika al-yawm yayin da ya kasance a tsakin wannan ranar irqa ila sa'ihin kana fi dari sai ya hau zuwa kan wani bene haka da ke cikin wannan gidan fasa kaba sai ya faɗo daga kan benen famata sai ya mutu wala huwa faza bijinihi wala huwa tamatta'a biha gashi shi bai rabauta da addininsa ba kuma gashi shi bai samu ya ji daɗi da wannan matar ba na'udhu billahi min makrihi muna neman tsarin Allah daga tanadin azabarsa wa su'il aqida kuma muna neman tsarin Allah daga mummunan ƙarshe wasu il khatima da kuma mummuna cikawa to kaga wannan bawan Allah abin da ya same shi kenan saboda haka mutum kada ya rika ji a ransa shi ai ya riga ya hayi a'a kullum ka rika roƙon Allah ya sa ka cika da imani dubi dai annabi Yusuf alaihi salam annabi mursali dan annabi mursali jikan annabi mursali dan jikan annabi mursali shi annabi ne mursali annabi Yusuf babansa annabi yaqub annabi ne mursali kakansa annabi ishaqa annabi ne mursali baban kakan shi annabi ibrahim ne alayhi salam amma roƙon Allah yake yi Allah ya sa ya cika da imani cewa yake tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ya Allah ka karɓi raina ina musulmi kuma ka riskar da ni da bayinka nagartattu kaga annabin Allah mursali amma yake roƙon Allah ya sa ya cika da imani to yaya kuma kai da me kake gadara wannan dai babansa annabi ne mursali kakansa ma haka baban kakansa ma haka kuma shi ma haka amma duk da haka roƙon cikawa da imani yake to kai da me kake gadara saboda haka kullum yan uwa mu yi ta addu'a Allah ya sa mu cika da imani duk abin da zai janyo maka rashin cikawa da imani to ka guje shi musamman kaga zuwa gun yan duba zuwa gun bokayi zuwa gun yan bori yadda da ire-iren wayannan abubuwan da tsafe-tsafe irin su a jefuwa ne a rabawa ce da mijinta a haɗa soyayya wa ne a mallaka mata mijinta sai da ta ga dama da shi da zai sauransu duk wannan tsafe-tsafe ne mutum ya guji irin wayannan abubuwan mutum ya guji zuwa wai malam a duba mu kaga wani a duba maka din nan to anan kake barin imaninka da kaje a duba mun to anan zaka bar imaninka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man ata kahiran aw arrafan fa sadaqa bima yaqulu qad kafara bima ja'a bi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ya guji ire-iren wayannan abubuwa manya-manyan zunubai ne mutum ya guji kuma kin tuba daga zunubi duk lokacin da ka aikata ba daidai ba gaggauta tuba karka ce sai gobe an da safe ne karka ce sai da yamma tunda ba ka da tabbacin za ka kai wannan lokacin وعن سالم عن عبد الله قال an wadar salihu dan sayyidina abdullahi dan umaru radiyallahu anhuma qala ya ce kana kasiran ya kasance da yawa ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya halif annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi rantsuwa ya ce la wa muqallibul qulub a'a ina rantsuwa da ubangijin da ke jijjiwe zukata rawahu bukhari bukhari ne ya rawaito hadisin wa ma'anahu ma'anar wannan shine yusarrifuha asra'a min mamarrir rih ai ubangiji yana sarrafa zuciya yana juyar da ita mafi sauri daga tafiyar nan ta iska a ikhtilafin fil qabuli war raddi a bisa sabani cikin karbar abu ko kuma mayar da shi wal iradati wal karaha da kuma nufin abu da kuma kin abu wa gairi zalika da wani wannan min al awsaf na daga sifofi a fi tanzil ya zuwa cikin alqur'ani wa alamu anna allah yahulu bainal mar'i wal qalbi wa annahu ilayhi tusharun qala mujahid al imam mujahid yace al ma'ana yahulu bainal mar'i wa qalbihi ma'anar cewa Allah yana tsare tsakanin mutum da zuciyar shi ai yahur bainal mar'i wa aqlihi Allah yana tsare tsakanin mutum da hankalinsa ata la yadri ma tasna'u bananu har sai mutum ya zama baya gane menene ma ya tsinsa ke aikatawa sai mutum ya aikata ba daidai ba tare da ya sani ba inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun a wani gun haka Allah ya ce ai aqal ai aqalu inna fi zalika a cikin wannan da zikira akwai wa'azi da makarar rahu kalbin ga wanda ya kasance yana da zuciya ai aqalun ai ana nufin hankali wa ftara qabriyu an yakuna zalika ikhbaran min Allah ta'ala Abu Ja'far Qabri ya zaba a cikin fassarar wannan ayar cewa ana nufin ikhbaran min Allah ta'ala cewa baya da labari daga Allah madaukakin sarki annahu amlaka liqulubil ibad cewa Allah subhanahu wa ta'ala amlaka liqulubil ibad shine mafi mallaka ga zuciyar bayi minhum fiye da su yadda bayin ke mallaka zuciyarsu wa annahu yahulu bainahum wa bainaha insha'a kuma cewa Allah yana shiga tsakanin mutum da tsakanin zuciyar shi in yaso ata la yadril insanu shay'an illa bi mashi'ati Allah azza wa jalla har sai adam to dan adam baya gane komai baya sanin komai face da mashi'ar Allah sai wato yadda Allah ya so azza wa jalla mai girma da daukaka فقالت عائشة رضي الله عنها نانا عائشة الله يدل إتا تاتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدانا صلى الله عليه وسلم يكسن شيء يكسر أن يقول ينا يوي تفرأتي وا يا مقلب القلوب يا أبنجز لكي جد يزكاتا ثبت قلبي على طاعتك tabbatar da zuciyata bisa biyayyarka fa qultu ya rasulullah nana aisha ta ce ya ma'aikin Allah innaka tufsiru an tad'u bi hadha kana yawaita yin wannan addu'a fa hal taksha kai ma tsoro kake ji ne ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa ma yu'minuni ya aisha wa wa qulubul ibadi baina isba'aini min asabi'ir rahman wa ma ya'manuni ya ki aisha menene zai amintar da ni wa qulubul ibadi alhali zukatan bayi baina isba'aini min asabi'ir rahman suna tsakanin yatsun ubangiji yuqallibuha kayfa yasha yana jiddiya ta yadda ya so ana fa ba ana nufin cewa ubangiji yana da yatsu ne irin naka ba fa an kusanto da abin ne yadda zaka fi fahimta kamar irin yadda abu na hannunka kamar carbi ko wani abu haka zaka iya zaka iya jujjuya shi yadda kaga dama kamar irin wata kwallo haka a hannunka kana iya juya ta ko kamar dan carbi haka a hannunka kana iya juya wannan abin yadda kaga dama to kamar haka zukatan bayi suke a ƙarƙashin mashi'ar ubangiji ba ana nufin cewa ubangiji yana da hannu ne irin naka ba ba haka abin yake ba idan arada an yi kallaba kalba albin kallabahu idan Allah ya so ya juya zuciyar bawa juya ta yake yi to idan ka rajul hidayatu ma'rufa idan ya kasance dai ita shari'a tunda a bace sananniya wa istiqamatu alama shi'ati mawqufa ita kuma istiqama da tabbatuwa akan shari'a din tana nan ne bisa mashi'ar ubangiji mawqufa ce ita kuma wannan mashiyar ubangiji din wato mawqufiya ce yadda yaso haka yake babu wanda ya sai tashi yayi dole wal aqibatu mughayyaba ita kuma karshe abace wanda take koyayya babu wanda ya san yadda karshen shi zai zamanto wa iratu ghairu mughaliba irada kuma wato nufi na ubangiji ba abu ne wanda ake rinjaye shi ba fala tujib bi imanika wa amalika kada kai wa mutane takama ko kada kai takama saboda imanin da kake da shi da kuma aiki mai kyau da kake yi wa salatika da kuma sallarka da kake yi wa saumika da azuminka da kake yi wa jami'i qurbika da kuma duk wani aiki na kusantar Allah da kake yi zalika in kana min kasbika wannan ko in ya kasance daga wurwurinka ne kenan fa innahu min khalqi rabbika to wannan fa aikin naka yana daga cikin halitta ne na ubangijinka duk da cewa kai ne kai amma kuma yana daga cikin halittar ubangijinka ne wallahu khalaqakum kuma mata ta'malun wa fadli da kuma fadalar ubangijinka addari alaika wanda ya juya zuwa gare ka fama hama iftakharta bizalika da duk lokacin da kai alfahari kai girman kai saboda wannan kunta muftakhiran bi mata'i ghayrika to daidai kake da wanda yake yin alfahari da abin da ba nashi ba na wannan sa rubama salabahu anka da yawa ubangiji yakan iya kwabe wannan aikin da wannan da'ar da wannan iman daga gare ka fa'ada qalbuka min alkhairi akhla sai zuciyarka ta zamto wato ta wofinta daga duk wani abu na alkhairi min jofil air ko kuma min jofil air kamar cikin nan na al'ir raƙumi wani lokacin ana kiran raƙumi air jauf ciki kenan min jofil air daga cikin raƙumi zama babu wani alkhairi gare ka a cikin zuciyarka fa kam min rawdatin amsad wa zahruha yani'un amin da yawa akwai raudatun wato yabanya ko dausayi wanda zai yammanta a zaharwa ya ni'un amin alhali zaharwa wato fara da ke cikinta ya ni'un yana cikin ni'ima magamiya abahad sai ya zanto kuma ta hantsanta wa zaharwa ya bisun hashim alhali wannan faran nata ya bisun ya riga ya bushe hashim ya yanka ne idan habbat alaihar rihul aqim yayin da iskan nan wadda ta rihul aqim wato busasshiyar iska ce wacce babu ni'ima ko kaɗan a cikinta wadda ake kiranta jaura da hausa ko ana ce mata jaura yayin da jaura ta bata kanta kadhalika abdu to haka nan bawa yumsi wa qalbuhu bi da'ati llahi mushriqun salim yakan yammanta alhali zuciyar shi bi da'ati llahi mushriqun salim muzucinsa mushrikun mai haske salim tana kubatacciya mai lafiya bid'ati lahi da bin Allah wa yusbihu sai kuma ya wayi gari wa huwa bi ma'asiyati llahi muslimun saqim alhali shi ya zanto muslimun mai duhu saqim ya zanto zuciyar shi mara lafiya bi ma'asiyati llahi saboda saban Allah dalika qadirul aziz al azim wannan ku kaddarawa ta Allah wanda yake mabuwayi azim al azim mai girma ibn adam ya kai dan adam ala kalamu alayka tajri alkalman nan na rubutun mala'iku tana gudana akan ka wa anta fi ghaflatin la tadri kai kuma kana cikin rabkana la tadri baka sani ba ibn adam ya kai dan adam dai magani kabar wannan waƙe-waƙen da kada kadan wal autar da waɗannan kada kadi da abubuwa masu ɗauke zuciya wal manazil wad diyar da masaukai da kuma gidaje wata na fi fi hazar dar da kuma gasa a cikin wannan gidan na duniya a tatara ma fa'alat fi amurka al'adar ka bar wannan har sai ka ga ma fa'alat fi amurka al'adar har sai ka ga abin da al'adar wato ƙaddara ta aikata fi amurka a cikin al'amarinka wato ala'ayi halin dai mutum ka daina gadara da wani aiki da ka aikata yi ƙoƙari ne ka roƙon ubangiji ya tabbatar da kai tukunna akan wannan aikin domin ga dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana wannan addu'ar cewa ya Allah ya ne jinjiye zukata ka tabbatar da zuciyata akan addinin ka manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam to yaya kuma kai saboda yan uwa lalle ne mu dage wajen bin Allah da kuma kokarin tsarkake zuciya kada mutum ka rika ji ai kai kawai shi kenan kai ka hayi suwa na su ne batattu ai kai kai ai kai akan shari'a kake to ba haka bane to da mu yawaita dai ayyuka na bin Allah kuma mu yawaita neman afuwa wajen ubangiji mutum ya daina kallon kansa a matsayin wani shiryayi kullum ka rika roƙon Allah shirya din kawai kuma roƙon Allah tabbatuwa akan shirya wannan shine abin da ya kamata an ga kanka akan daidai kai ta godewa Allah da ya yi ka akan daidai din wanda ka ganshi kuma akan abin da ba daidai ba to ka roƙi Allah ya shirye da shi na na na kuma sai wani kare masa kuma da ya kare masa ruwan sai mai tsarasa sai fito waje ya ɗiga wani ruwan ya kuma ya kan da zan da ya to ya zo ya kafa shi ke
ya tambaya mutum ne yake wankan janaba sai ruwa ya ƙare man da ruwa ya ƙare masa sai ya sanya suturarsa ya mayar ya fito waje ya nemi ruwa sannan sai ya koma ya ƙarasa wankan ya matsayin wannan wankan nashi to nan akwai masailu da yawa a ciki mas'ala ta farko shine idan da gangan ijira da ruwan kankani ya san kuma ba zai ishe shi ba to zai iya shafar yanayin wankan nasa inda ya daɗe wajen neman ruwan ɗebowa ruwan ya shiga da shi ban ɗakin ya ƙarasa wankan da kai ga har sauran sassan jikin shi da ya riga ya wanke har sun bubbushi zai iya shafar wankan nashi domin in mun duba a cikin farillan wankan janaba har na alwala duka zamu ga alfauru gaggautawa wannan gaggautawa ba ana nufin kai fatar fatar fatar fatar bane ana nufin yi wannan gabar bayan wannan wannan gabar bayan wannan ba tare da wani jinkiri ba abu na farko kenan abu na biyu kuma idan ya zamto daga fitowar shi dama akwai randar a cikin gidan yana fitowa kawai randa ne a gun dama kawai sai ya ɗiba ko kuma akwai rijiya a gidan kawai sai ya janyo ko akwai famfo a gidan kawai sai ya kunna famfo ya sake cika butarsa ya koma ban ɗakin ya ƙara wankan wannan babu komai ya yi idan ya zamto ma inda bai wanke ɗin ba gaba ce ta alola misali a ce kamar daga ƙwabirin shi ne zuwa ƙasa to in ya ga dama ma ba sai ya koma ban ɗakin ba kawai shi kenan da ya fito ɗin nan kawai sai ya sa ruwa kawai ya wanke shi kenan wankan shi ya yi wallahu a'lam amin wa alaikum salam Na'am, na'am, na'am, na'am. To, tambayar babbar ce. Kan dara ta shi gida kan? Yana tambaya ne akan akwai hakan ana wasu sha'anu na addini ko sha'ani na rayuwa yau da kullum kamar aure ko haihuwa an maka mu mun saba musamman mu nan da tunda mun rayu akwai tsangayu da sauransu to akan gayyato mahadatan alkur'ani a zo a yi musaffa to malaman suna cewa sai an biya su to ya wannan din yake to wannan shi ba akwai masailu da yawa a ciki me matsayin ita kanta musaffar a cikin addini me matsayin kuma karɓar wani abu saboda karatun alƙur'ani a cikin addini to matsayin ita kanta musaffa a cikin addini in an yi ta da kyakkyawar manufa alheri so za ta taimaka wajen gyaruwar hadda sannan kuma karanta alƙur'ani saboda wani abu na alheri ya same ka ko saboda tuna wani abu na alheri da ya faru a cikin al'umma wannan shi ma abu ne mai kyau ya fi a ce wani abu za a yi na kiɗa da sauransu wanda wannan ɗin bai dace ba karanta alkur'ani saboda murnar wani al'amari na addini muna abu ne mai kyau ko saboda kayi aure za a karanta alkur'ani don neman albarkar alkur'ani wannan duka abu ne mai kyau sai dai wani hanzari ba gudu ba yanayin hidimar da ake yi din ta yi kaɗan ƙwarai da gaske da yawa waɗanda sukan gayyaci a zo a yi musaffa ɗin sai ga mutum bai tanadarwa masu karatun komai ba sai mutum ya zo ya baro iyalansa ya zo kofar gidanka ya kwana yana karanta ayoyin Allah amma dan abin da zaka bashi ma ya je ya karya da iyalansa babu ga sanyi wani lokacin dan shayin nan ma sai ga ba wani mai kyau za a kawo mutane ba yana sabu kuma zuwa ba ku 500 500 saboda Allah saboda haka yawanci hidimar da ake wa alƙur'anin ta yi kaɗan gaskiyar magana akalla in dai musaffar za a zo a yi maka a kofar gidanka ya kamata a ce da babu da babu dai ka ba mutum ko da naira dubu biyu dubu biyu dai akalla kuma ma gaskiyar magana ni wata shawara ba ga yan uwa almajiri in dai mutum ma ba almajiri ba da kuma da ya san darajar abin sosai ya kamata a daina zuwa kowa ya gayyata kawai sai a ji kowa ya gayyata kawai sai a ji wannan zubar da kimar alkur'ani ne wani daga su zubar da kimar abin ne mu mahaddatar misali ko izo biyu ban haddace ba na gayyato ku wani alaramma wani alaramma wani alaramma wajen ku goma kun zo kwabar gidana kun zo da safe kawai na zo na baku naira dubu naira dubu uku ce ga wannan malam a rarraba ko dubu biyar kaga an sai mutum ya ga haddar alquran ma shi ba ba wani abu bane inda ma haddar alquran sun zama da arha very cheap to ya kamata gaskiya abin mu mahaddata alqurani sai mun nuna abin da muke da shi din yana da martaba sosai kwarai daga gaske sannan wanda ba mu ba zai ga darajar abin kana da riga misali ka sako riga ta dubu ɗari ka shigo cikin mutane amma kana zama a ƙasa za ka zama na a ƙasa can baƙin mai ne za ka zo ka damɓara abun ta yaya mu da bamu san tsadar tufafin ka ba za mu gane cewa wannan tufafin mai tsada ne an ka zo ka ce mana wannan tufafin ma mai tsada ne ai ba za mu yadda ba saboda mun ga kana wulakanta wulakanta shi kai ne shi amma idan ka sako tufafi muka ka zo inda za ka zauna an ga yar kura sai ka nemi wani abu ka kaɗe gun ka kawo wani yadi ko wani abu ka shimfiɗa sannan ka zauna to za mu gane cewa lallai tufafin da ke jikin ka mai tsada ne kana tsaron kar ya ji to mu da Allah ya mana wannan falalar muka haddace alqur'ani sai mun nuna Allah ya mana baiwa mai girma muna ji a ranmu Allah ya bamu abin da bai ba wa kowa ba mun rike abin da daraja sannan sauran mutanen su da darajar abin sai kuma magana akan hukuncin karɓar kuɗi saboda karanta alƙur'ani wannan halal ne ya halatta akwai hadisi sai na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike su wajen wani yaki suka zo wani gari a hanya suka tambayi masauki aka hana su suka tambayi abinci aka hana su suka tambayi ruwan sha aka hana su saboda garin ba musulmai bane sai suka koma gefen gari suka samu wata suka kwanta cikin dare sai kunama ta harbi mai garin aka rasa yadda za a yi fa sai aka ga wurin su baki da Allah ko kuna da maganin kunama ina jin Abu Sa'id al-Khudri ne sai ce eh muna da shi ko shi ko Abu Musa al-Ash'ari ɗayan cikin su yace eh muna da shi an to da Allah ku zo ku yi ku zo ku yi mai garin nan tofi ga abin da ya same shi suka ce a sai kun biya mu suka kawo tumaki masu yawa sun kai wajen guda goma ko goma sha suka ba su sannan abu sa'id ibn al-khudri ya zo ya rika tofa wa mutumin nan fatiha ita tofa mar fatiha yana yana shafe wurin da fatiha kafin ka ce me wannan ciwo babu sai kuma tsoro ya kama su to yanzu ma ci wayan nan tumaki an ya kuma ci sai ce kai mu je dai madina mu tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam dama hanyar dawowa suke zo koma gari suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi me ka karanta ka tofa mar yace ya rasulullahi fatiha na tofa mar yace ma yudrika annaha ruqya me ya sanar da kai cewa fatiha din nan ruqya ce ma'ana tofi ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu idan kun kasa a tsakaninku ni ma ku kawo min nawa kasa to kaga wannan me yake nuna mana ba ba ce musu kawai ku je kun ci halal ba a yace shi ba a kawo mana eh to kaga wannan kenan akwai kuma hadisin sai na yi ala bin murra radiyallahu anhu wanda a farkon hadisin yake cewa na ga abubuwa guda uku tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda babu wanda ya gani sai ni yace sun yi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka haɗu da wata mata ta zo da wani ɗanta ta ce ya rasulallah wannan ɗan ɗana ne shi shi kaɗai gare ni amma kuma ya zama bala'i gare ni saboda ba shi da hankali ya zama mahaukaci kuma kurma ne baya ji ba kuma ya magana manzana sallallahu alaihi wasallam ce miƙo shi ta miƙo shi shi yana kan doki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe bakin yaron yayi tofi a ciki dan sai ya daki bayan yaron ya ce fita ya maƙiyin Allah ni manzan Allah ne fita ya mikin Allah ni manzan Allah ne sai ga yaron yayo amai shedanin da ke jikin yaron ya fita a wata ruwayar ma aka ce wani abu kamar kuikuyo ya fito ta bakin yaron ya gudu haka ya bar wajen sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata to za mu yi kwana kaza a wannan tafiyar mu same ki a daidai wannan gun ran da za mu dawo da suka dawo suka tarar da ita ga ta tazo ga yaran ga kuma wasu tumaki guda uku raguna guda uku manya manya ta zo da su ta ce ya rasulullah yaro ne tun da ka tafi har yau bai ƙara yin komai ba arzani bai ƙara buge shi ba kuma ga hankali a gunsa da nutsuwa ci shi sa na kawo maka wayannan ragunan ma na ce ga su nan ka je ka yi wani abu da su annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wa ya ala sauka ka karɓi guda ɗaya kamar wanda da sauran biyu kaga wannan ma hujja ce bisa cewa in mutum ya karanta maka alqur'ani ko tofi ko saboda marar lafiyarka ko kuma ya karanta maka dai wani abu na alqur'ani babu laifi ka ɗauki wani abu ka bashi ya halatta kuma shi ma ya halatta shi ma ya ce ba ni tun kafin ya yi ko bayan ya yi kamar yadda su abu sa'id al-khudri suka yi ko suka ce sai an ba su kuɗi sannan za su yi tobin aka ba su wannan tumaki sannan suka yi tobin kuma mutumin ya warke wallahu a'lam yawwa ka kuma kafiri ne da wannan hadisin kuma ana kafa hujja da shi cikin cewa ko kafiri ne bai da lafiya zaka iya mishi rubuya ka karanta bar alqur'ani wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملل الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وهين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين